نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام يقول الباري جل ثناؤه عن سجية الإنسان وإنه لحب الخير لشديد فإن حب المال غريزة في النفس جبلت النفوس عليها كما قال عز من قائل وتحبون المال حبا جما ولكن حبه لا يحمل المؤمن القنوع إلى طلبه من غير حله فإن من شر ما تصاب به الأمم في أهلها وبنيها أم أن تمتد أيدي فئات من أمالها وأصحاب المسؤوليات فيها إلى تناول ما ليس بحق فصاحب الحق عندهم لا ينال حقه إلا إذا قدم مالا والمظلومون فيهم لا ترفع مظلمتهم إلا إذا دفعوا رشوة بالرشوة يفلت المجرم ويدان البريء بها يفسد ميزان العدل الذي قامت به السماوات والأرض وهذا الأمر الله من الأمور التي تهدم المجتمعات إذ إنه من الظلم الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى وإن سماها كثير من الناس بأسماء يوهمون بها أنفسهم وغيرهم أنها ليست رشوة وهي عين الرشوة أيها المسلمون الرشوة في الإسلام محرمة بأي صورة كانت وبأي اسم سميت فالأسماء لا تغير الحقائق لا تغير الحقائق شيئا والعبرة الحقائق والمعاني لا للألفاظ والمباني والرشوة حرام بكل أشكالها وصورها وطرقها سواء كانت على صورة هدية أو مكافأة أو مأدبة طعام أو نقدا صريحا يقول الباري جل ثناؤه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هذه الآية الكريمة نص صريح في تحريم الرشوة التي يدفعها الراشي إلى الحاكم كالقاضي أو الموظف والمسؤول في أمر من الأمور فيحكم له بالحق ما أنه على الباطل أو يحكم على خصمه بالباطل ما أن خصمه على الحق هذا المال الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن دافئه وآخذه في قوله لعن الله الراشي والمرتشي إخوة الإسلام إن أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذين تربوا على يده وعلى, توجه وعلى توجيهاته العظيمة كانوا أصلح الناس وأحسنهم تعاملا وأبعدهم عن الحرام عن الحرام بكل صوره هذا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى خيبر في خرص نخلها وأراد اليهود أن يرشوه فرفض وأبى أشد الإباء ولم يقبل إلا إقامة العدل فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض يقول أهل السلف إن الرجل إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه انظروا من أين مطعمه فإن كان مطعم سوء قال دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه ولما جاء نصراني إلى الإمام الأوزاني رحمه الله تعالى وكان يسكن ببيروت فقال إن والي ألفك ظلمني وأريد أن تكتب في إليه وأتاه بقلة عسل فقال له إن شئت ردت عليك قلتك وأكتب إليه وإن شئت أخذتها ولا أكتب فقال النصراني بل اكتب لي وارددها فكتب أن ضاء عنه من خراجه فشفعه الوالي فيه وهضت من خراجه ثلاثين درهما وجاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استعمل رجلا على صدقات بني, بني سليم يدعى ابن لتبيه فلما جاء هاطبه قال هذا لكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطب صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولى لله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحدكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله تعالى يعمل بعيرا له رضاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيأر ثم رفع يده صلى الله عليه وسلم حتى رئي بياض يبضي يقول اللهم هل بلغت قال بعض السلف من كان له جار عند مسؤول فاتخذ جاره وسيلة إلى أخذ المال عن طريق قضاء مصاري بعض الناس فإن ذلك رشية رشوة ملعون فاعلها أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwa musulmi ina yi wa kaina da ku wasiya da mu tsoron Allah subhanahu wata'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantan hane-hanensa wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ita ce wasiyar da Allah ya yi na farko da na ƙarshe ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa dangane da ɗabi'a ta ɗan adam wata Allah ya halicce shi a kanta ya ɗabi'antar da shi a kanta ya gina shi a kanta wato ainihin shi ne son kuɗi da son tara dukiya Allah yake faɗa dangane da sifa ta ɗan adam ya ce wa innahu li hubbil khairi na shadid Allah subhanahu wata'ala ya ce lallai shi dan adam dangane da son kuɗi da tara dukiya to mai tsananin gaske ne ba taɓa wani ɗan adam da za ka gani a ban ƙasa yana neman kuɗi ba yaji cewa kuɗin nan ya ishe shi daga yanzu ya rufe in ma za a samu kaɗan ne ba su wuce cikin yatsu ba duk tsufan mutum duk tarin shekarunsa za ka samu cewa yana son kuɗi yana son tara kuɗi yana son haɓakar dukiya ta tare da shi ko da ko ba zai amfana da ita ba saboda haka wannan yana nuna cewa ashe son kuɗi da buƙatar tara dukiya wata ɗabi'a ce ta cikin rai da ɗan adam Allah ya kinsa masa Allah ya halicce shi da wannan wanda ainihin an ɗabi'antar da rayuka a kai Allah subhanahu wata'ala ya faɗi irin wannan magana a cikin suratul fajr yace wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son dukiya so wanda yake mai yawan gaske to sai dai duk da wannan fazaba da wannan hadama da son tara dukiya da aka kinsa ma zuciyar dan adam to mumini mai kana'a mai tunanin lahirarsa wanda ya tabbatar Allah zai tashe shi masa bincike zare da abawa to lallai babu shakka ba zai nemi wannan dukiya ta inda ba ta halatta a neme ta ba domin daga cikin sharri wanda ya fada ma al'ummace na duniyan nan gabaki daya wato gamayyar mutane da kuma ɗaiɗaikunsu za ka samu da yawa sun mika hannayensu zuwa ga waɗanda suke wato ainihin inda bukatunsu suke kama daga waɗanda suke ma'aikata ko waɗansu wanda wata mas'uliya wani nauyi yake hannunsu za ka ga cewa ainihin su masu wannan matsayi ko dai su ne za su soma miƙa hannaye domin karɓar cin hanci da rashawa ko shi mai buƙatar ya zama shi ne zai taya ya miƙa musu wannan abin su karɓe shi ba tare da cancanta ko haƙƙi ba za ka samu cewa ma'abocin haƙƙi mai wata cancanta ba zai samu wannan cancanta tasa ba ba zai samu wannan haƙƙi ba sai lokacin da ya miƙa wata dukiya wanda ya zama an zalunce su ba za a ɗauke musu wannan zalunci da suke fama da shi ba suke samun tashin hankali da ƙaiƙayin zuciya su kwana su tashi da tunaninsa ba za a ɗauke musu a yaye musu wannan damuwa ta su ba ba sai su ma sai sun miƙa wani abu wani lokaci ma sai kaga an sami wato ainihin karo shi wanda yake neman haƙƙi ya je ya ba da wani abu don a fito masa da haƙƙinsa shi ma wanda ya zama an danne masa haƙƙin ya je ya ba da don a fito masa da haƙƙinsa to ƙarshe wanda ya fi farashi mai kauri shi ne buƙatarsa zai zama ainihin tabiya wani iyazu billah yan uwa musulmi ta hanyar karban cin hanci da rashawa ne za ka samu mai laifi ya kukuta shi kuma wanda yake kukutacce an wulakanta shi an cutar da shi an yi masa abubuwa da tursasawa da wannan ne za ka samu ma'auni na adalci wanda Allah ya tsayar da sammai da ƙasai ta hanyarsa zai zama wannan ma'auni ya lalace ya ɓaci yan uwa musulmi cin hanci da rashawa yana daga cikin abin da yake rushe zamantakewa ga baki ɗaya ta lalace domin yana daga cikin zaluncin da Allah subhanahu wata'ala bai lamunce shi ba Allah bai yarda da shi ba kuma Allah bai halatta shi ba ta kowace fuska Allahumma sai dai inda aka danne haƙƙin mutum yayi iya yadda zai yi wannan haƙƙi ya fita wanda zai bi masa haƙƙin ya nuna sai ya bashi wani abu kuma ba shi da wata hanya sai wannan ɗaya ce zo to a nan ne malamai suka ce idan mutum ya bayar shi ba shi da laifi mai karɓar shi ne mai laifi kuma duk wata dabara da mutane za su yi na wato na ambatan rashawa da sunaye wanda suke nuna wa kansu ai wannan ba laifi ba ne kuma suke nuna ma waɗansunsu wannan abin ai ba rashawa ba ce ba ba cin hanci ba ne ba to wannan kuma shi ne haƙiƙanin rashawa za ka san babu kwaskwarima da salo da ba a yi mata a ce alherin ofis a ce ainihin ci gaban rayuwa a ce kaza a ce kaza babu abin da ba a faɗa ana ganin kamar wannan ne zai sa ya zama wata halatta wanda kuma ba za ta taɓa halatta da waɗannan sunaye ba yan uwa musulmi mu sani cewa karban cin hanci da bayan da shi a cikin addinin musulunci haramun ne kuma ta kowace fuska aka yi shi kuma da kowane irin suna aka ambace shi domin su sunaye ba sa canza hakikanin abu ta yadda shi wannan abun yake ba yadda za a yi mutum ya daga kofin barasa zai sha ya ce zai sha soko kuma ya zama soko ya sha a'a giya sai ya sha babu yadda mutum zai zama ya karbi cin hanci da rashawa ya ce alheri ne ya karba ya zama alheri wannan sharri ne ya karba saboda haka shari'ar musulunci tana da akari da abubuwa tabbatattu da ma'anoninsu ba wai da lafuzza da mutane suke furtawa da fatan bakunansu ba saboda haka cin hanci da rashawa haramun ne ta dukkan wato ainihin launin da kuma hanyoyin da aka karbe shi ko dai a ce an karba da sunan kyauta ko wani tagomashi kai ko ma wani faci na abinci da ake yi ko kuma ya zamo an karbi kudin domin daga cikin wato ainihin hanyoyi na cin hanci da rashawa da zaran an ba wani mutum wani matsayi wanda aka nada shi ko kuma ya samu wata kujera ta siyasa za ka ga masu wasu laifukan da sun tabbatar wannan mutum zai iya dafa musu ya kare su to sai ga an shirya masa walima ta damfara a zo a yi yanke-yanke a yi toye-toye a kama wuri mai tsada da sunan ana tayawa da murna kenan za a ga cewa shi laifin dama akan yi masa shimfiɗa da rigakafi ta yadda ainihin zai zamo in baki ya ci to sai ido ya kunya da yawa za a ga ana rige-rige na dukkan mutumin da ya samu wani babban matsayi ko aka rada shi babban ɗan sanda ne babban kastam ne wani ɗan siyasa ne wani basarake ne sai kaga an yi masa walimomi kala-kala wasu kuma idan sun ga walimomin sun yi yawa sai a shiga kai yadudduka da shaddodi da ainihin atamfofi kai wani lokacin hamma da dabbobi da zimman taya shi murna a lokacin da makwautan masu kai wannan suna cikin bakin talauci da ainihin yunwa da ma 'yan uwansu na jini domin akwai wata bukata da suke so su cin mata ta hanyar wannan kyaututtuka nasu Allah subhanahu wata'ala yana cewa ahir kada ku kuskura ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku ta hanyar barna kuma ku dinga kusata waɗannan dukiyoyi kuna ainihin kamun kafa da su zuwa ga waɗansu masu mulki masu wani matsayi domin ku ci wani yanki na dukiyoyin mutane ta hanyar ƙarya ta hanyar zunubi alhali kuna sane ɗan uwa musulmi wannan aya nassi ne ƙarara wato a cikin haramcin cin hanci da rashawa wanda za a ba wani mai babban matsayi ko dai alƙali ne wanda aka san yana da wata kujera ta shari'a ko a ce wani ciyaman ne ko gwamna ne ko sarki ne ko hakimi ne ko ma wane ne wanda aka tabbatar da cewa idan an yi abin da ba daidai ba kujerarsa za ta taka rawa a wajen tsamo mutum idan an kama shi ko kuma ɗaukan matakin ma ba za a iya tafin mushi ba to wannan abun haramun ne ba da irin waɗannan abubuwa ga mai bayarwa da ma wanda yake ainihin mai karɓa a cikin kuma kowane al'amari daga cikin al'amurra na rayuwa ta yadda zai zamo shi mai ba da wannan abun a yi masa hukunci da gaskiya alhali makaryaci ne ko kuma ya zama an yi hukunci akan abokin jayayyarsa cewa abokin jayayyarsa shine makaryaci alhali shi kuma abokin jayayyar nan shine mai gaskiya laifinsa shine ba shi da wani abin da zai bayar domin ya zamo ainihin ya kwato kansa irin wannan dukiya da ake bayarwa da zimmacin hanci ko dai a danne gaskiya ko kuma ya zamo an taimaki ƙarya ko ya zamo an zalunci wani ko a danne wani haƙƙi to tana daga cikin dukiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine mata kuma manzo alaihi wato Allah subhanahu wataala ya la'anci mai karba da mai bayarwa manzo alaihi salatu wassalam yana cewa la'ana Allahu rashiya wal murtashi Allah ya tsine ma wanda yake karban cin hanci da kuma wanda yake bayarwa yan uwa musulmi sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda suka renu suka samu tarbiyya suka samu fuskantarwa da ilimantarwa da kuma tsarkake ɗabi'u a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ka samu su ne suka fi dukkan mutane da suke ban ƙasa nagarta kuma su suka fi mutane kyautata ma'amaloli sawa'un ma'amaloli tsakanin musulmi da musulmi ko kuma mu'amaloli tsakanin wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba kuma za mu samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne mafi nisantar mutane daga ainihin fadawa a cikin haram ta kowace fuska ƙaramin misali akwai abdullahi ɗan rawaha allah ya ƙara masa yadda yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika shi zuwa khaibar mun san khaibar lokacin da aka ci wannan gari da yaki sai ya zamo cewa waɗannan gonaki sun koma ƙarƙashin gwamnatin musulunci su wannan yahudawa su aka ba su dama su noma waɗannan gonaki duk lokacin da suka noma dabino idan kakar dabino ta yi annabi alaihi salatu wasalam zai aika wani daga cikin sahabbai a je aikin tasan cewa wannan dabinon zai kai ausaki nawa idan aka yi wannan kintace to sai a yanka abin da za a ba yahudawan a matsayin ladar aikinsu to wata rana manzo alaihi salatu wassalam da ya aika abdullahi dan rawa Allah ya kara masa yadda zuwa khaibar domin a je ainihin aikar da do akan wannan dabino da ya gama huda sai yahudawa suka yi nufin su ba shi cin hanci ma'ana kada ya faɗi abin da aka yi kintace na gaskiya ya ɗan rage wani abu a yi kashe mu raba Allah ɗan rawaha Allah ƙara masa yadda ya faɗi maganarsa wacce take mashahuriya yake ta wallahi ku ne mafi kyamatuwar mutane mafi ci bayan mutane mafi munin mutane a wajena kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam shine mafi soyuwar mutane da kaunatuwar mutane a cikin zuciyata amma duk da wannan ba zai sa ya zamo ainihin nayi muku harambe in faɗi abin da ba shi ne aka yi hasashe ba domin manzo alaihissalam ya farin ciki ya zamo an cutar da ku to kuma min ba da aula ba zan taɓa yadda ku haɗa kai da ni ya zamo an cuci musulunci da addinin musulunci ba su da kansu da alannun Allah sai suka ce bi haza qamatis samawati wal ard da wannan irin adalcin da shi ne sammai da kasai suka tsaya daram wannan yana nuna wato ashe lalacewar zuciya da dattin zuciya da rashin samun tarbiyya ta addini shine yake sanyawa mutane su mai da karban cin hanci da rashawa wani abu wanda yake ba wata damuwa a cikinsa wani abu ne wanda mutum yana ɗauka kaman albashin da ake bashi na aikin da yake yi da gumin jikinsa wani daga cikin magabata yake cewa idan wato shaidan ya ga wani mutum ya ta karkare yana ibada ba dare ba rana kama daga sallolin nafila karatun alkur'ani azumin nafila duk wani abu dai wanda ake so na farilla da nafila yana dai to sai shedan ya ce ma yaransa ku zuba ido a kansa ku ga ta ina yake samun abincinsa to idan suka zuba ido suka ga cewa abincin da yake samu ta haramtacciyar hanya ne kamar a ce cin hanci da rashawa duk wani abu da ya zama musulunci ya haramta ta nan yake samu to sai shi dan yake to ku kyale shi ya sha wahalar banza ya diga ta kansa ya wahala domin ya riga ya isan muku ainihin akan kansa ma'ana yanzu ya wutar da ku aiki ba ma sai kun bada lokaci a kansa ba domin mun sha jin hadisi wanda yake ingantacce manzo alaihi salatu wassalam yana ba da labari cewa akwai wani mutum wanda yake ainihin yana tsawaita tafiya ga gizo ga kura ga shi zai daga hannunsa yana addu'a yana cewa ya rab ya rab to amma sai dai kashi abincinsa na haram abin shansa na haram tufafinsa na haramun kuma yana ƙarami ma da haramun aka siyar da shi manzo alaihi salatu wassalam yace ta kakane za a karba masa addu'arsa malaman da suka fassara wannan hadisi suka ce idan muka kalli wannan hadisi shi wannan mutum ya cika akalla waɗansu sharuɗa guda hudu wanda kowanne ɗaya daga cikinsu ya isa a karbi addu'arsa na farko dai gashi matafiyi kuma hadisi yana nuna cewa addu'ar matafiyi karɓaɓɓiya ce sannan ga shi ga gizo ga kura in ka ganshi abin tausayi yanayin sai yana nuna a tausaya masa sannan ga shi ya ɗaga hannu yana addu'a kuma hadisi yana cewa Allah yana jin kunyan mutum ya ɗaga hannu ya addu'a hannunsa ya dawo sifir babu komai a ciki sannan yana faɗin lafuzan da annabawa suke addu'a da shi yana cewa ya rab ya rab to amma duk da waɗannan sharuɗa manzo alaihi salam yake cewa fa anna yustajabu la ta yaya ne za a karba masa addu'a ashe wannan yana nuna kaɗan daga cikin munin abinda cin hanci da rashawa yake cutan mai yin sa kafin ya je ya samu azabar lahira in bai tuba ba to shine rashin karban addu'a sa a duniya in ma ya wata addu'a kamar yana ganin an karba to ya sani cewa ana yi masa shigo shigo ba zurfi ne akwai lokacin da wani bana tsare ya zo wajen al'imamu al'auza'i rahimahullahu ta'ala alhali ya kasance yana zaune a beirut to da ya zo sai yake cewa gwamnan ba'al baka ya zalunce shi inji shi wannan ainihin kirista yake cewa imamu al'auza'i ina roƙon ka rubuta masa wasiƙa a cikin sha'anina lallai ya zamo ya taimaka ya daina min wannan zalunci da yake mun sai wannan ba na tsare ya zo da tulun zuma ko kuma ka ce mazubi na zuma ya kawo ma al-Imam al-Auza'i dangane da wannan bukata da yake da ita Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala sai ce to ɗayan biyu ko dai in mayan maka da wannan tulun zuma naka ba zan karba ba sannan in rubuta maka wannan takarda da kake bukata in kuma kaga dama in karbi wannan tulun zuma naka amma ba zan rubuta maka komai ba saboda haka sai wannan banasara ya ce a'a don Allah malam a rubuta mun saboda haka a janye bayar da wannan tulun zuma imam al-auza'i sai ya rubuta takarda zuwa ga wancan gabna yace da Allah a tausaya ma wannan banasare ya zama an sauƙaƙa masa saboda haka wannan wali sai ya sauke masa wato kuɗin da yake biya na jizya kusan dirhami ainihin talatin ya zama ya yafe masa shahid a cikin wannan ku duba shi wannan bawan Allah lokacin da ya zo neman wannan bukata tasa ba imamul auza'i ne ya ce kawo mun ba to amma yana ganin wani abu da yayi na kyautatawa ya zo masa da ainihin abin da yake gani na bukata zuma wani abu ne wanda za a ce da talaka da wanda yake babban mutum za su iya bukata ba wai ma kuɗi ya kawo masa ba sai ya kawo masa zuma domin wannan saboda haka sai ce ɗayan biyu ko dai in rubuta maka saboda haka ka koma da zuma ka ko da karfe zuma shi kenan ba zan rubuta maka komai ba don Allah a matsayinka na wanda kake da wani ofis ka tambayi kanka sau nawa ake kawo maka irin waɗannan abubuwa da zama ka karfe idan lokacin jarabawa ya kusa akwai lakkarorin da zaka ga cewa ɗalibai suna aika masa recharge card wani ya aika na dubu ɗaya wani na ɗari biyar wani sama da haka wani samun sa duka wannan wato ainihin cin hanci ne a wajen malami ta yadda duk yadda za a ya zamo ya ba shi wato ainihin fasin ya zamo ya ba shi rinda ya ci wannan jarabawa tasa da yawa za a ga cewa ainihin suna karɓe irin waɗannan abubuwa kuma ɗalibi bai cancanta ba sai ya zama ainihin an ba shi nasara yana ganin an taimake shi alhali kuma za ka samu cewa cutarsa aka yi irin waɗannan abubuwa za ka samu sun zama ruwan dare ka je asibitoci abin bakin ciki da take shi gari irin kano idan ka ji abin da ake warewa na baiwa asibitoci na magunguna amma zan yi wahala baka ji wani dare ba daga cikin dararen da muke rayuwa a ciki baka ji mutane gajiyayyu talakawa abin tausayi suna shigowa gidajen rediyo suna neman taimako wani ma ka ji neman taimakon maganin dubu goma dubu biyar ta kakare kuma wallahi sai ka samu wannan asibitin an kai magunguna wanda ya kamata a yi watanni ba a ji wani ya koka ba menene matsala su wanda aka kai sun karkatar da wannan magani ko su je su sayar ko idan suna da kemis kemis ya zama sun kai saboda suna da tabbacin wanda zai bi kadi to shi ma ya ci ya goshi ba zai iya siya komai ba ka kalli abin da ke faruwa na ci yadda yan makaranta yan firamare a halin yanzu za ka ji a gidan rediyo an kama suwa da dumu dumu sun buɗe su to sun saci bahunan masara bahunan shinkafa sun saci man girki ƙarƙarin abin da za a ce ka an ce wai an canza masa wurin aiki ba za ka taba ji an ɗauki wani mataki na ba sani ba tsaro akan wanda suke wannan al'amarin ba wanda babu lokacin da za a gyara irin waɗannan abubuwa ɗan a daidaita yana kuka ana kare shi ainihin a kwata ko kuma a karɓa in ba haka ba kirkiro masa wani sharri ko wani jafa'in da bai yi ba yan kurkura yan motocin haya kowa saboda haka wannan ya zamtaro ta nan wannan ya zamo ainihin ya warto ta can masu yawo a cikin gari da wanda suke tafiya gari gari abun bakin ciki ana ta yaya ta ana yaƙi da cin hanci da rashawa kai ka ce wannan aikin akan waɗansu ɗaiɗaiku mutane daban da wasu ka bi hanyoyinmu ka ga da ga jami'an tsaro gaɗe gaɗe ba takayawa ainihin suna karɓan kuɗaɗe na cin hanci da rashawa ainihin a wuni ɗaya Allah shi san me ake tarawa inda gaske ne ana yaƙi da wannan cin hancin me yasa ba za a saka wa'yansu uyun wanda ba a san da su ba kila a turo shi a matsayin ma'aikaci tare da su mutumin kirki na gargace ya kalli irin abubuwan da suke yi a zo a fallasa su a ce an rage musu matsayi ko an dakatar da albashin su da tsawon lokaci kaza a buga a jaridu yadda zai zamo jan kunne ga dukkan wanda yake shawo irin wannan to sai ka samu wanda zai bincikan shi ma akwai abin da ake kallasa masa saboda haka in dai baki ya ci dole ne ya zama ido ya yi kunya babu al'ummar da za ta samu kyakkyawar rayuwa muddin tana ta'amuli da cin hanci da ainihin rashawa ka je makarantu ka ga an kawo abubuwa kama daga fensira birurrukan tattafai wanda suke ainihin na ɗalibai a karkatar da su wasu a je kasuwa a sayar wasu kuma a san yadda za a yi da su kuma shi wanda ya bayar din ya san babu abin da zai faru wanda ma yake ga zai yi wato ainihin ya biyo kadi to shi ma ko dai tare suka haɗa kai ko kuma akwai ɗan abin da zai bashi idan ya bashi kenan magana ta riga ta wuce mu duba lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya aika wani mutum wato ainihin wanda ke ibn al-kibiya zuwa karbo zakka ta banu sulaim lokacin da ya je ya karbo to akwai mutum na musamman wanda manzo alaihi salam ya zama ainihin ya ayyana duk wanda ya kawo zakka to sai a zo a karba wani ya kawo zakkar dabbobi kaza wani ya kawo ta amfanin gona da ibn mutbiya ya zo sai wato ainihin shi wanda zai bincike shi sai ya ga wato ainihin wani abu sai ya ce wannan kun ga zakan ku ce na karbo wannan kuma wato ainihin kyauta ce aka yi min dan kudin mai ne aka bani saboda haka dan abun hasafi ne manzo alaihi salatu wassalam bai ji wato ainihin wani ɗarɗar ko wani shayinsa ba sai ya ce me yasa baka zauna gidan babanka da babanka ba ka gani cewa kowannen kyautar za ta zo maka in kai mai gaskiya ne manzo alaihi salatu wasalam daga nan sai ya hau mimbari ya gode ma Allah ya yi dindina ga Allah subhanahu wataala ya ce bayan wannan ku sani cewa ni ina ɗora wa mutane nauyi wato ainihin daga cikin ayyukan da nima Allah ya dora min nauyi a kai amma sai ya dora wa mutum nauyi sai ya zo ce wai wannan sadaka ce wadda wato ainihin aka bada ta zakka wannan kuma kyauta ce aka yi masa manzo alaihi salam yake cewa me yasa mutum ba zai zauna a gidan babansa da babarsa ba yaga cewa ko wannan kyautar da yake da awa za ta zo masa manzo alaihi salam yake cewa ina rantsuwa da Allah babu wani daga cikin ku da zai karbi wani abu ba da haƙƙinsa ba face sai ya zo ma Allah ranar tashin alkiyama wato ya zo kace kace da wannan laifi manzo Allah ya ce kuma babu ruwana da duk wanda zai zo ranar tashin alkiyama yana dauke da ainihin raƙumi raƙumin nan yana saboda ko yana dauke da sanuwa ita ma tana saboda ko yana dauke da akuya ita ma tana ta kuka ma'ana wanda aka bashi a matsayin cin hanci manzo alaihi salam sai ya daga hannunsa mai riwaya yake cewa har aka ga farin ammatar manzo alaihi salatu wassalam yace ya Allah na isar da sako ya Allah na isar da sako saboda haka manzo alaihi salam ku duba sahabi ne daga cikin sahabbansa bai ji shayin ya ja masa kunne ba saboda ainihin abin da ya yi wa Allah ma abin bai taka kara ya karya ba to amma dan manzon Allah ya ba da wata shari'a wadda har alkiyama Allah ta tsaya tana kan kowa shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa duk mutumin da yake da wata alfarma duk mutumin da yake da wata daraja sai ya zamo ya riki wato ya dauki wannan daraja tasa da wannan alfarma tasa ta zamo tsani a wajen karɓar dukiyoyin mutane domin biya musu bukatunsu yace to wannan cin hanci ne wanda aka tsine wa mai aikata shi kenan duk kujerar da ake biya ka wani albashi akan ta saboda wani aiki baya halatta wani mutum ya zo domin neman wannan aikin da ake biyan ka albashi saboda shi ya zama ka karbi kwandalarsa ko fitikarsa domin biya masa wannan bukata saboda haka wajibi ne yan uwa musulmi mu kula da irin waɗannan abubuwa matsalolin da muke ciki wallahi ba za su ba mu kwanciyar hankali ba cin hanci da rashawa ya kai yadda ba a zato zunace-zunace sace-sace shan kwaya shan dukkan wani abin da ainihin zai lalata hankula cin mutunci wulaƙanci ƙarya yarfe wannan duk halayyar mutu don Allah mu kalli tun lokacin da ake karɓar cin hanci da rashawa me aka kulla me mutum ya mallaka za ka ga mutum ya karɓa ya karɓa amma gara ma wato ainihin jiya da yau sannan gara ma yau da goben da zai fuskanta Allah ya ɗebe albarka waɗannan kuɗaɗe Allah ya tambaɗar da su duk abin da mutum zai tara zaka kamar an ƙasa masa ashana ba shi da albarka domin duk abin da Allah ya tsine masa manzo alaihi salam ya tsine masa to wannan abin ba zai taɓa yin albarka ba saboda ka ƴan uwa musulmi wajibi ne mu yaƙi kawunan mu mu taka mu kawunan mu burki mu yi ƙoƙari mu haɗaye mu haɗaye kwaɗayin mu dangane da waɗannan abubuwan da ba za su taɓa biya wa mutum buƙatar duniyarsa ba ballantana ta lahira sai dai su tashi zuwa ga fushin Allah muna fatan Allah subhanahu wataala ya tsarkake ɗabi'unmu ya ba mu ikon gyara irin waɗannan munanan halaye da muke ciki Allah ka zaunar da mu lafiya ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bin ta ka nuna mana fata fata ne ka ba mu ikon nisantar sa akwai ɗan uwa malam muktar wanda Allah ya yi wa matarsa rasuwa daren talata nan aka binne ta ranar laraba wanda ke can kusa da gidan mai unguwan gamashi to yana roƙon addu'ar yan uwa Allah ya gafarta mata Allah ya fi laifukan ta kuma ya kula da abin da ta bari muna masa addu'a Allah ya bashi ladan duniya da hakuri Allah ya fi laifukan ta sannan a wannan laraba kuma da dare Allah ya yi wa ɗan uwa Alhaji Tayyibu mai goro rasuwa wanda an shaɗi ana masa addu'a wanda har ma dai yaje inda ya dawo to Allah ya kaddara cuta ba ta tashi ba wanda ya rasu ranar laraba da dare aka binne shi ranar alhamis to shi ma muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya fi laifukansa duk yadda Allah sa ta zama kafara a gare shi Allah ya fi dukkan laifukansa kuma Allah subhanahu wataala ya kula da bayansa kuma dai a wannan alhamis din dan uwa malam Mahmud wanda yakan kasance tare da mu a nan masallaci Allah ya wani kawun sa rasuwa wanda bayan an yi jana'izar Alhaji Tayyibu ya je wacin jana'izar ta kawun sa to shi ma muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya kai laifukan sa Allah subhanahu wata'ala ya kula da bayan sa akwai ɗaya daga cikin uwa wanda shi ma kishe mahaifiyarsa ta rasu jiya shi ma ya kawo kokon barasa a wajen ku cewa yana roƙon a yi mata addu'a to muna musu addu'a ga baki ɗayan su Allah ya karbi bakuncin su Allah ya yalwata makwancin su Allah ya yafe laifukan su Allah ya sada su da manzo alaihi salatu wassalam Allah ya kula da bayar da suka bari Allah ya bai wa ƴan uwan su ladan juriya da hakuri sannan akwai mai girma wakilin hakimin nasarawa wanda shi ma a wata juma'a da ta gabata mun nemi masa addu'a da ya je jiya inda ya dawo to yanzu Allah ya dawo da shi kuma dai yana bukatar a cigaba da yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya sannan akwai ɗan uwa Abdullahi Kole wanda shi ma yana fama da ciwon ido kuma abin gaskiya sun yi masa tsanani to shi ma yana roƙon addu'ar ƴan uwa Allah ya ba shi lafiya akwai ɗan uwa Awwal Alqasim wanda shi ma dai wanda ya sami karaya da ma wani bawan Allah shi ma da ya hatsari a jiya ɗan uwa Mas'udu mai zayar da mai shi ma yanzu haka yana kwance asibiti sakamakon kare da ya samu duk dai suna roƙon addu'an mu Allah ya ba su lafiya muna masu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya yaye damuwarsu Allah ya tashi kafaɗinsu Allah ya mayar kafara akwai ɗan uwa Mustapha shi ma wanda ya zama wasuɗa ta karɓan wani kaya da wani bawan Allah ya karɓa aka neme shi ko sama ko ƙasa wanda abin yana nema zama masa matsala shi ma ya nemi addu'a ku a yi masa addu'a Allah ya fito musu da wannan haƙƙi nasu kuma Allah ya yi musu damuwa to duk da baki ɗayan su muna musu addu'a da wanda ba muka sani da wanda ba mu sani ba a matsayin su na musulmi Allah ya yi damuwarsu Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu gudunmuwa da agaji yan uwa irin wannan addu'o'i da aka nema wajen yan uwa bai kamata mu yi sakaci da su ba ko ba komai ya inganta hadisi duk lokacin da kai ma dan uwanka addu'a bayan baya nan to Allah zai ce wa laka misluha kai ma an baka irin wannan abin da kake masa addu'a kuma ko ba komai a matsayinka na mai jini da tsoka wala Allah wata rana zaka rasu zaka buƙaci ai maka addu'a wala Allah zaka mu da rashin lafiya ko ka fada matsala wanda kana roƙon addu'ar ƴan uwa kai ma Allah ya yi maka to muna fata irin wannan addu'o'i ba za mu yi sakaci a kansu ba akwai bayan Allah da da sun yi addu'ar sai Allah ya karba to shi ya sanya ake faɗa a irin wannan yanayi dukkan musulmi da suke da buƙatoci na alkhairi wanda suke mun sani ko mu sani ba Allah biya musu musulmin da ba su da lafiya na gida ko na asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya ya ni'imta mu da'a da lafiyar da ya ba mu ƴaƴanmu maza da mata Allah shirya su yi musu albarka iyayenmu da suka rasu Allah gafarta musu wanda suke rayu Allah ya sa mu cika da imani Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka yaye mana damuwa shugabannin mu Allah ka yi riko da hannayensu ka ba su mashawarta na kwarai inda suka yi daidai Allah ka taimake su ƙara karfafa su inda suka kuskure Allah ka tsinka da su kuskure domin su gyara Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين